إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahih bukhari muna fata Allah muna muwafaqa da abin da zamu karanta Allah muna muwafaqa da abin da zamu saurara Allah sa abin da zamu karanta da saurara ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lahira bar mu sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama muna cikin kitabul amali fi salah babin da ke magana akan yin aiki a cikin sallah da ka za mu kitabun da ke magana a kan yin aiki a sallah da ka za mu tashi sabon babi to
باب ما يجوز من التنبيه والحمد بالصلاة للرجال باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال wannan babi yana magana akan halaccin yin tasbihi babu ma yajuz ma'ana babu jawazi kenan halaccin yin tasbihi walhamdu da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala fi salat ana cikin sallah amma lir rijali ga mazaje tasbihi in wani abu ya tusgo wanda ake so a faɗakar da liman akan halin da ake ciki ko ya aikata wani abin da ba shi ne za a aikata ba to sai a yi tasbihi domin faɗakar da shi wannan aiki da yake yi ba shi ne abin yi ba a wannan lokaci wannan shi ne yin tasbihi don faɗakar da liman ai kame shi baya cikin sallata amma a ce subhanallahi wace wani hamdulillahi da sauransu
حدثنا عبد الله بن مصنع حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بن الحارث وكانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنه الموافقة حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتؤم الناس قال نعم إن شئتم فقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصبيح قال سهل هل تدرون ما التصبيح هو التصبيح وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما عكسروا فلما عكسروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع الأهقرة وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلح بين بني أمر بن أوف وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله تعالى عنهما فقال أبس النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فتقوم الناس قال الآن إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فصلى فجاء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يمشي بالصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصبيح قال سهل هل تدرون ما التصبيح هو التصبيح وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثروا التفت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع الأخبر وراءه وتقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى حدثنا عبد الله بن مسلمة إمام البخاري عبد الله بن مسلمة تقدم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم يجي عبد العزيز بن أبي حازم يا تقدم عن أبيه يا كربون بابنش عن سهل يا كربون سهل بن سعد السائل شيكما رضي الله تعالى عنه قال ابن سهل بن سعد يجي خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسلم بين بني أمر بن أوف فذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم مترنا بزمن سلوك tsakanin bani amrin da aufin wata ta'addama ta faru tsakanin sai manzo Allah ya shi wa hadati salatu har lokacin sallah yayi faja'a biladun ababakr sai bilal ya zo din sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ma faqal ya dala tabbata gare shi faqala yace ko isan nabi sallallahu alaihi wasallam yace to gashi ne yanzu an tare annabi sallallahu alaihi wasallam masu magana su nan sun hana shi zuwa ma'ana su magana su ta ɗaure shi can eh sun tare shi sun dakatar da shi a can fata ummun nasa ko za ka shugabanci mutane a sallah kala sai na abubakar ce na am in shi haka ne amma don musu na am in shi haka in kunsu zan yi muku ma'ana in kunsu فأقام بلال ذاك فأتباع صلي ما من ذا زيد من تمتعني باصص باصص ومن أنا صن صن أشكل لي من تلك زيد يزم سوسنا سو كان يزم باصص فأقام بلال الصلاة سي بلال يسعيد صلى معنا الإقامة فتقدم أبو بكر سيدنا أبو بكر يجباتا رضي الله تعالى عنه دانا تبتبريشي fasalla ya ci gaba da sallah fa ja annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi suhuf yashquha shaqqan fa za ka ta zama yana shigowa cikin sahu yana keta sahu ketawa hatta qama fi safi al-awwal har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a sahun farko tsaya wanda ya zama farkon nan fa akhadha an-nasu bi tasbihi sai ka mutane suka haɗu bin tasbihi da yin tabi da yin tabi buga hannaye sauti ya fita kala ko buga ciki sauti ya fita duk tasbihi kala sahlun sai sahabu ya ce har ta nuna ba tasbihu ko kun san me ake ce ba tasbihi yace to ma'anar tasbihi huwa tasbihu shine tafi a hada tafi ɗaya da tafi ɗaya a buga su fitar da sauti wannan shine tasbihu kuma shi ne tasfiku a tasfiku wa tasfiku bi ma'ana duk ma'ana su da wa kana abubakar radiyallahu ta'ala anhu ma'ana sahabbai suna musai na abubakar tafi cewa manzo Allah ta ji eh me wuri ya tawo alaihi salatu wassalam la yantafi shi sai na abubakar bai juya fa fi salati a cikin sallar sama'ana zuwa tafin da suke yi faɗakar wanda suke masa bai an karba bai wani zuwa gare su ba falamma aktaru lokacin da suka yawaita tafin nan in tabbata sai ya juyo sai ya juyo fa idan nabi sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam sai ko ko da yake juyowa a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a cikin sabo ya juyo sai ga manzo Allah a cikin sabo sai ya gano dalilin da yasa ake mai wannan tafi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta fa asha فأشار إليه مكانك سيما ذا الله تظلمي إشارة الله بريش بامكنا من الله يبا إشارة إليه إن كنتنا دون حديث يا تم بيتوا شم با كتاب الصلاة مكانك أي لزم مكانك سيا إنك كي لزم إنك كي مكانك لزم إنك كي kada ka tashi daga nan faraba abubakar ya dai sai sai na abubakar ya daga hannun shi ba da Allah ya gode ma Allah sun marja al'ahba sannan sai ya dawo da baya da baya ya shigo sahu ya bari mu zalla da bata ya shigo sahu ya bari mu zalla da bata kamar yadda ya ce a wata riwaya dan abi kuhafa ba zai taɓa shiga gaban manzo Allah ba zalla da yace zauna inda kake zauna inda kake ba komai ilzama ka kake ce la ka abu kuhafa ba zai taɓa shiga gaban manzo Allah ba bai yiwa ga da abu haka shi ga wannan فرفع أبو بكر يديه فحمد الله سيقول الله ثم رجع القهق راجعه دبا دبايا وراءه bayansa ya dawo da ba da baya kire shi da sau wata kaddaman nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi ya shiga gaba fa salla ya ci gaba da sallah sai ya ci gaba da sallah wannan ba da khususiya ne mun fito da ta baya in ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba limamin da wani ya yi harba sallah an bi shi amma wani ya taho ko da shi ne limamin ya zo ya ci gaba da sallar ya karbi sallar daga wannan limamin ba zai yi ba ko ko shi ya fara ka ba iya kama ke shi ya fara ka sai da lura ta kama sai sa istifilafi har iyakar dai istifilafi da na sa ka cikin sallar da na lura ka ba ka yi matsalar lura ka ba cikin ta na lura ka za ka na dawo cikin ta za ka ka bani ci gaba in ba wai ko da ka fara ba kai ka fara abu ka ba da ni ba ka ga wannan da ba in kai ka fara abu ka ba da ni ba ko ko lokacin da ka fara ban da labari ko ba ni to wannan ina da labari ni ma na dora ka haɓo kawai ya zo ba sai na sa hannu ba sai na jawo wani daga babu sai na sa shi istiklali ma'ana mai sai ci gaba da sallar to in na je na dawo na wanke jini na komi bisa kan sharuɗan nan da aka shata kada in ba alƙibla baya kada in wuce wurin da ya dace in wanke jinin ba wuce ba kuma kan in yi magana dole na sharuɗa na in an dawo a ci gaba a gini to in sun cika in na dawo sai da in zama ibada maka amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tabarin khususiyya ya dawo masallaci gaba da sallah sai kaddama masalla ya gabata ya sallah
babu man samma qauman aw sallama fi salati ala ghairi kaga nan dai sun yi maganganu da yawa sun ce to mutabakar wannan tarjuma da wannan hadisi ما يباب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال to amma dai shi abinda suka yi tasbihu suka yi tasbihu suka yi tasbihu suka yi fadakar da sayyidina abubakar to amma can ciki kuma ya ce farfa abubakar ne ya dai fa hadidan la yuri ma don haka gode ma Allah ya tsaya matsayin tasbihi wasu kuma suka ce a'a da gode Allah da tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala duk sun halatta cikin sallah duk ma'anar su zikiri ko da a tarjama tasbihi da tahmidi yace amma a cikin hadisi babu tasbihi ko to tahmidin matsayin tasbihi ne duk ɗaya an yi maganganu da yawa a ciki a kan mutabakar tarjamar da shi hadisin babu wasu makawun au sallama fi salatin babu man salla qauman aw sallama fi salati ala ghairihi muwajahatan wa huwa la ya'lamu wannan babu yana magana akan wanda ya ambaci mutane da sunansu kana cikin sallah ka ambaci wane ko ka ambaci su wane aw sallama ko kuma ya sallama fi salati amsa wato fi salati cikin sallah yayi sallama da wani ce wani assalamu alaikum ko assalamu alaikum ala ghairihi aw sawalinsa muwajahatan wato yana mai fuskantar shi wa huwa la ya'lamu amma shi bai sani ba akan bai sani ba to mene ne hukunci kaga nan bai ambaci hukuncin ba kawai sai ba ne kawai kaga bai ambaci hukunci ba bai ce ga abin da ya yi daidai ko bai yi daidai ba ko sallar ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba halal ne ko ba halal ba ne to duk bai ambaci wannan ba me yasa bai ambata ba sai idlaki ya wawaita saboda rikicin da ke ciki wasu na ganin fuska kaza wasu na ganin fuska kaza kaza kamar yadda za mu ambata sannan kuma wasu na ganin wannan hadisi ma mansuhi ne ana cikin sallah kawai sai kai wani sallama fara salamu alaikum shi kai sai ka ci gaba ko kuma yana cikin sallah kana cikin sallah sai ma sallama sai ka amsa akwana ne an taho sai ka ambace shi wannan an yi nusa shi da hadisan bayan rubutu cewa ba a magana cikin sallah da muna magana cikin sallah Allah Masudi ya ce daga baya mun dawo daga Habasha ko da muka zo sai muka tarar da an hana magana cikin sallah yanzu yana cikin sallah ba a magana saboda shugulin da ke cikin ta ita sallah to
حدثنا عمرو بن عيسى مم.
حدثنا ابو الصمد mm, عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد الصمد مم.
حدثنا حسين بن عبد الرحمن مم.
عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحيات في الصلاه ونسمي ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا و- وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد عبد الله صالح في السماء والأرض على كل عبد لله صالح في السماء والأرض حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا ابو عبد السمد قال حدثنا ابو عبد السمد عبد العزيز بن عبد السمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول التحيه في الصلاه كنا نقول التحيه في الصلاه wani kuma ya ce kunna na kulu a tahiyyata na kulu tahiyyata fi salati wani sami wani sallimu ba'duna ala ba'din fa sami'ahu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam fa qala qulu at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا فأتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض wannan hadisi a wurin isa zan da mu qala sadana abu abdus samad ya ce abu abdus samad ya zan da mu abdul aziz ibn abdus samad shi ne abdul aziz ibn abdus samad qala haddathana husayn ibn abd arrahman ya ce husayn ibn abd arrahman ya zan da mu an abi wa'il ya karbo daga abi wa'il shi kuma abi wa'il shi ne ya ce an abdul an abdullah ibn mas'ud ya karbo daga abdullah ibn mas'ud abu wa'il al-maziri abdullah ibn mas'ud ne رضي الله تبارك وتعالى عنه shine wannan da aka waici cewa waɗanda ke rai cewa Abdullahi Masudin ya ga masu zikiri sun ta suna zikiri ya kore su yace wannan magana ba ta ba yace ba mu taɓa zama da Abdullahi Masudin wani wuri ba muka tashi wurin muka zauna wurin har muka tashi sai dai a wuce Allah sai ya ambaci Allah bai zama ga wuri ya tashi da ambaci Allah رضي الله تعالى عنه قال إذا لا تبت غريشيات كنا نقول من زم منافقة التحية نقول التحية في الصلاة منا غيسوا مغيدا ساشمو da sashi a cikin sallah ma'anar tahiyya a ce hayyaka Allah hayyaka Allah gaisuwa ce ta larabawa hayyaka Allah to wannan tahiyya din to mun zama muna yin ta na qulu tahiyya fi salam ونسمي mukan ba ambaci sashen mun sashe mu ambaci sunan watan sashen mu ma'ana mutum ya ambaci sunan dan uwan shi yana cikin sallah wani ne eh wa yusallimu ba'duna ala ba'd kuma sashen muna sallama ga sashe mu ce assalamu alaikum assalamu alaikum to kaga halin da muke ciki muna sallah muna ambaton sunan junanmu muna sallah muna sallama ga junanmu فسمعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما يكي صلى الله تعالى عليه وسلم يجوز فقال قولوا ku ce attahiyyatu lillahi in ma za a yi gaisuwar to duk gaba ɗaya ka koma ga Allah a aji maganar gaida juna ba za ka gaishe za ka gaishe ka ci wani ina kwana in Allah bai samar da shi ba kai kanka in Allah bai samar da kai ba za ka ce wani ina kwana to ashe yanzu duk gaisuwar da ga wanda ya samar da kai da shi ne kawai wanda ya samar da kai ya samar da shi shi ne abin gaiwa e domin kowa ke nan babu shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne samamme shi ne madobi wa anna ila rabbikal muntaha kawai kullu shay'in halikun illa wajha tunda kana munajati da Allah to ba kuwa ba komi sai Allah kawai ba ka sayyatu lillah الزاد الطيبات والصلوات والطيبات والصلوات صلوا لي جماعة قال الله والطيبات دادا كان غيسوا دادا كان كلمومي سركا كان كلمومي duk sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wannan hadara wadda ka samu kanka cikinta fadar ubangiji kana mai munajati al-musalli yunaji rabbuh mai sallah ka gana da ubangiji to ai kana ba da Allah ne za ka ga sallah sun ce wanda ke sallah kada ya je ka iya duba alƙibla domin tsakanin ka da alƙibla na ubangiji na nan ubangiji na nan saboda haka to wannan ka kana ba da ubangiji kana munajati da ubangiji to waye ka hannunka ka zo wannan fadar sai ce sai na rasulullahi to shi ma lalle a gaisuwa assalamu alayka ayyuhan nabi abincin Allah ta bata gare ka mu hakikai suka ce kamar yadda wani wuri mutum da abi ya kawo cewa idan mutum ya tsinci kanshi a cikin wannan fada wannan hadara to sai ana faɗa kan shi to kada fa kamanci da wanda ya kawo ka dalilin kawo ka nan dalilin sada ka da Allah ka kamance da shi to sai assalamu alaikum kalla ido sai ga manzo Allah a bada sai ga manzo Allah a bada saboda Allah tabaraka wata'ala watan yana tare da manzo Allah saboda Allah yana tare da Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu abincin Allah ta bata gare ka ake wannan annabi wa rahmatullahi wa har yau hakku da ka ake cewa kaga yana tabbatar da cewa annabi sallallahu ta'ala sallam yana nan assalamu alayka ba assalamu alayki ba assalamu alayka abincin Allah tabbata gare ka bayan annabi sallallahu sallam in a lokacin da yana wannan rayuwa din ta mu wanda ke misra in zai tafiya assalamu alayka zai ce ba madina ne wanda ke basra wanda ke iraki wanda ke kufa wanda ke ko ina a duniya assalamu alaikum hijira bayan da Allah sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la ya kuma zuwa ga rafiqul a'la har yau dai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ake cewa ba ta assalamu alayhi da da dole da amma wannan shi ya tabbata a bukhari ko shi ya karfi to assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kaga cewa annabi sallallahu ta'ala sallam yana narare domin kidaba ce ba a kidaba da gadi ba a kidaba da galibi wato wanda bai kai kidaba da shi a shi da mirin gaba za ka bashi hi huwa hum su amma anta sannan alaika to duk kidaba ce assalamu alaikum abincin Allah ta baka gare ka ayyuhan nabi ya kawo annabi wa rahmatullahi da rahmatullahi wa barakatuhu da albarkatansa kaga ya tafi da gaisuwar kai sannan ci assalamu alaina to sannan ya dawo ka iya ci assalamu alaina abincin Allah tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma bayan Allah na kwayo kaga abin da Allah ke so duk gaba ki dai addini shiryawa da Allah da zama da Allah lafiya Allah ta'ala ya ce mutum yayi ya ji ya bari ya bari kaga التحيات لله الزاكية الطيبة الصلوات لله سن السلام عليك أيها النبي شبا abincin Allah mutum ya zanna da maza Allah sallallahu alaihi lafiya Allah ya ce maza Allah ya ce yayi yayi ya ce bari ya bari hali kenan to sannan tsakaninka da bayan Allah ba ka cuta kowa saboda a al-muslimu man salima al-muslimuna bil lisanihi wa yadihi al-muslimu man salima al-muslimu bil lisanihi wa yadihi ka dauki alƙawari cewa yadda Allah ya ce ka zanna musulmi wanda bai cuta kowa musulmi wanda ya zauna lafiya da dan uwan shi musulmi to kana tabbatar da wannan alƙawarin da ke tsakaninka da Allah na al-muslimu man salima al-muslimu bil lisanihi wa yadihi za ka ga assalamu alai alaina wa ala ibadillahi salihin su ma bayan Allah na kwarai abincin Allah ya tabbata gare su ba za ka cutar da su ashhadu na shaida na ba da gaskiya ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadin na shaida na ba da gaskiya cewa annabi muhammadu abduhu ba Allah wa rasuluhu manzon Allah sallallahu ta'ala duk makarin da aka faɗa wa Allah sallallahu ta'ala sallam bai fita daga Abdullahi ba kuma duk itiqadin da bawa zai yi ya kudurta annabi sallallahu ta'ala sallam bawa Allah ne manzon Allah ba abokin tare da Allah bane manzo Allah sallallahu a bawan Allah ne shugaban bayan Allah kuma bawan Allah din nan abdu makami ne wanda yake dukkan makamai da zai asharu makamati ma'ana wanda ya bauta ma Allah yadda ya cancanci a bauta mai to ba wanda ya bauta ma Allah yadda ya cancanci a bauta mashi in ba sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya bauta ma Allah haqqal ubudiyyah yadda ya cancanci a bauta ma Allah mazalla daga don ke ci wa'ana awwal abdi ni ne farko wanda ya bauta wa Allah ni ne farko wanda ya bauta wa Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kuma asharul maqamati da malaika jibril ya tona tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci yana tambayar manzo Allah imani yana tambayar manzo Allah ihsani amsar da manzo Allah ya bashi akan ihsani sai ya ce an ta'budallah ka bauta wa Allah kaga ashe maqamul ubudiyyati shi da sharru maqamati shi da dukkan an ta'budu Allah ka annaka sallahu don haka in Allah subhanahu wataala zai ambaci Allah sallallahu ta'ala sallam da da wani abu wanda za a yi ambaci wani abu mai girma mai daukaka kwarai to ba magana sunna bane to da wannan abin ne da za a ambaci Isra'i ba a taɓa Isra'i da wani ba sai da manzo Allah Isra'i da Christ sai da manzo Allah tunan gurin ba subhanal ladhi asra bi muhammadin ba ko subhanal ladhi asra bi ahmad ba ko subhanal ladhi asra da ɗaya daga sunan manzo Allah subhanal ladhi asra bi abdi tsiran akwatan tsiran akwatan aminci tsarki ya tabbata ga ubangiji da wanda ya yi isra'i da bawon shi bawon shi wanda a cikin bayan ba shi wanda ya bauta ma Allah tun ba kowa ba komi don haka yanzu shi ma Allah na mai sakayya saboda bauta shi sai aka sai aka nemi wani lokaci ya kirayawa da bauta dare ya kirayawa sai aka ce to daren za a gane da shi a daren saboda sabon raya dare saba wasu da raya dare dalla za ku shi lailin shine yace abduhu rasulu fa innakum in idza fa'altum dhalika in aikata haka faqad sallamtum kun yi sallama ala kulli abdin madadin assalamu alayka ya fulan da kuke yi cikin sallah wa assalamu alaykum wa assalamu alaykum in kun ce assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin wannan gaisuwa ta daya madadin kowa kowa an gaishe yanzu ba bukatar sai an rika gaisuwa guda guda kowa an gaishe shi وهو أي مسألة الدعاء سلمتم على كل عبد لله صالح دول باوا لقري باوا تكسري دول بكسري بكا غيشيشن في السماء والأرض أسمني هو أكسني كا غيشيشن
باب التصفيق للنساء باب التصفيق للنساء باب تنبيه الرباب ونباب كنان التصفيق للنساء تعذيب limfisa na mata ne mata ka tafi za ka su maza wato zikiri aka san su da shi su buɗe murya su yi zikiri amma su tasbiku suke yi tasbiku inda namiji zai yi kabbara ce Allahu akbar ko subhanallah subhanallah to ita mace ba subhanallah in za ta ce ba tasbih in za ta ce kaga ita shari'a a fadin hankali ce eh kaga nan tafiyar shi a sunna gare ta bayan tasbihi ba ba bayan tasbihi ba ta yi tafi ko ta buga cinyarta ko ta buga wani abu shi aka ce ta yi yanzu nan in ta saba ta yi ba abin da aka ce ta saba da sunna za ka ga maganar dukkan ta gaba ɗaya umarni ce a ce kai kai ka gane ko ban gane ba a ce ka bari ka bari ka gane ko ban gane ba kaga yanzu nan ne ba wanda zai auna a haɗa tafuka biyu haka su ba da sauti ko a buga cinya ta ba da sauti a haɗa shi da ambaton Allah subhanallah amma ko shi suna ta ce ai shi suna ce ta ce ai kaga mun kawai magana umarni ne kawai kawai a nan sallallahu alaihi ya ce ayi ayi bin umarni shi ne hakikalin bin Allah bin umarni shi ne hakikalin da da babu tasbiki hada karanta shi kuma da idafa babu tasbiki lin nisa babin kada an ce yan idafa babu bayanin tasbiki kenan babu bayanin tasbiki lin nisa an ce babun at-tasbihu ay babun yuzkaru fihi at-tasbihu ko hukumun tasbiki lin nisa babin da ake ambaton hukuncin tafi na mata ne
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال التصبيح التسبيح للرجال والتسبيح للنساء وانا الحديث علي بن عبد الله المديني يا ذا تدمون علي بن عبد الله المديني يا ذا تدمون الإمام البخاري قال حدثنا سفيان سفيان يا ذا تدمون شيني سفيان بن عيينة أنا سفيان بن عيينة ذاك سفيان بن أبي يوسف شهرة أبو غالي kuma su ne shahararru suka fi kowanne shahara a ilimin hadisi a babin hadisi don haka malamai in imam bukhari ya kawo su ya wawaita to sai an ji wanda su ne ci sai sun bincika sai a bin su riwayoyi don su tabbatar da a gano da su ne su yana ne ko su biyanin kauri ne to da haka suka ce nan su yana ne قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري سفيان بن عيينة إمام الزهري شين محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يا تقدم عن أبي سلمة يا كربو دقا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف شيكما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة يا كربو دقا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال حقيقة يا دقا النبي صلى الله عليه وسلم يا التسبيح للرجال cewa subhanallahi ga liman wani abu ya faru domin a faɗakar da shi ya san abin da ake ciki ko ya yi daɗi ko ya yi ƙari ko ya ga wani abin da yake aiki ne na sallah to da sauransu dai to abin da za a faɗakar da shi to subhanallahi to subhanallahi nan ba kowa ke yi ba lirrijali mazaje ke cewa subhanallahi والتصديق للنساء su kuma mata tafi su shiri ko su buga ciransu watan don su faɗakar ɗin su ne kaga nan shi ma dai abinda yake karantarwa yana karantar da ita mace daga cikin hikimomin da suka malamai suka ce aka hana ta magana saboda fitinantuwa da jin muryarta wata muryarta kaɗai hitina ce muryarta kaɗai hitina ce to don haka ba a son a jimure su na haka ba ko wajen karatu ya ka ke su karatu su kar su jiyar da kowa karatu su in ma wani abu ne to wanda addab da ita ita za ta jin karatunta ita za ta jin karatun wanda suke dab da ita haka za ta ji karatunta amma da buɗe muryarta wani ya ji karatunta a hana a sallah to saboda tun da karatunta ma a hana to faɗakan wata ma ba za a ji murya ba kaga shi dai tafi bai karantar da wani abu wanda zai jawo sha'awa amma murya kaririya da haka an sallallahu da haka Allah tabaraka wa ta'ala cikin alqur'ani yana kidaba da iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tahdha'na bil qawli wala tahdha'na bil qawli kada ku rike kaririya irin da mata in an zo magana da lallan kashewa irin da mata saboda me fa yasma allazi fi kalbi wanda ke da rauni ciwo a cikin zuciyarsa ko nifaka a cikin zuciyarsa ko rauni a cikin zuciyarsa kan yi tsammani a cikin kula kuma ta mazu Allah ya sa rai ya yi sha'awa don gudun kai haka kada ku rika magana da gariya ku iyaye ne ku iyaye ne don haka duk wani wanda za ku yi magana da shi saurare ku dan ku ne dan ku ne mace kuwa za ta lankashe muryar ta magana ba ta lanta shi wani takardanta don lanta jawo haka da shi ko kadan za ta kula ta ba to saboda al'ada ce murya na jan hankali sai aka ce to san ma ka su yi magana sai su yi tafi ita a sunna su a ganin tafi ya ni gare su bisa ne da tasbihi
حدثنا يحيى اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التصبيح للرجال والتصبيح للنساء
حدثنا يحيى قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء تسبيح ايش للنساء وانا حديث يحيى يا تنتدمو كو malaman watan a sun bukhari specialist sun bukhari sun ce in ma dai yahuyi biyu ne ko yahya ibn musa ko kuma yahya ibn ja'far al-balhi ko ya yahya ja'far al-balaki ne domin abin da yasa abin ya rikitar ko ya ibn musa ne ko ya ibn ja'far ko wanne daga cikin su na karba daga wakili ko wanne na karba daga wakili da ɗaya kawai ke karba daga wakili ba mu shikari ta ce kamar misali a ce yahya ibn musa kaɗai ke karba daga wakili to da an ce yahya kuma an wakili to an san yahya ibn musa ne kaga ba ba a ba a rikici a ce yahya ibn ja'far ne dan san bai gaba daga wakilu sai a ce a ai da jin daga wakilu to yahya ibn musa da dan shi kadai ne yake karba daga wakilu ibn ja'far bai karba daga wakilu to in da rikici yake sai da yahya ibn musa na karba daga wakilu yahya ibn ja'far na karba daga wakilu dan sai aka shiga iskari shi wanne ne daga cikin su to an sufiyana shi kuma wakilu ya karbo daga sufiyana nan kuma sufiyana din sauri ne sufiyana sauri ne an abi hazim ya karbo daga abi hazim shi sufiyana sauri an sahal ibn sa'd ya karbo daga sahal ibn sa'd radiyallahu ta'ala anhu ba قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأتي التسبيح للرجال تسبيح سبحان الله للرجال لمزاجين maza ke cewa subhanallahi in wata bukata ta tuzgo wanda za a faɗa kan da liman wata tasbihu lin nisa tasbihu tafiqu lin nisa da mata ne mata sunna su tasbiqi wato su buga hannuwa sauti ya fita shine sunna su